صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهج بالهج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ ايضري لنا بهذا المحضر والتاطفي بنظرة تاتي لنا بالزفر بردة المدي المبارك في مدي النبي صلى الله عليه وسلم فصل السادس فصل السادس في شرف القرآن الكريم ومدي فصل نشدة game da daraja da ɗaukakan alkur'ani mai girma da kuma yaban shi alkur'ani mai girma ta'ani wa wasiya ayatin lahu zahara fi zuhura naril qira laylan ala alami فالدر يزداد حسنا وهو منتزم وليس ينقص قدرا غير منتزم فما تدعو لآمال المديه إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن مودثة كريمة صفة الموصوف بالجرم لم تفترن بزمان وآية تكبرنا عن المعاد وعن آد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم وحكماتهم فما تلقين من شبهين بذي شكاك وما تلقين من حكم ما ورد الكب إلا آدم من هرب آد الآدي إليها ملكي السلم ردد بلاغة هذا ومعارضها رد الغيور يد الجاني عن الهرم عن الورم لها معان كموج البار في مدد وفوق جوهره في الوزن والقيم فما تؤد ولا تسى عجائبها ولا تسام على الإكسار بسامي كرر بها أين قارها فقلت له لك زكيت بحول الله فاتسمي إن تتلها كيفة من هر النار لذا أدفعت هر نذا من وردها الشبم كأن على عود تبيد الوجوه به من الأساة وقد جاءوه كالهمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لوسود الراي انكرها تجاهلا وهو عين الهازك الفيم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سكن دعني كبرني ووصفيا ka bar ni in sufanta ayatin lahu mu'ujojin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kamar yadda na gaya muku idlaqil kulli wa iradatu wa idlaqil kulli wa iradatul juz'i idlaqil kulli idlaqil kulli wa iradatu maza al juz'i an faɗi duka ne amma ana nufin wani yanki ka gane ai ayatu jam'i ne na ayatu ayatu ma'anarsa mu'jizatun ayatun mu'jizatun wato a nan ya faɗi mu'jizoji da yawa ne amma ba da yawa ba duka zai ba duka mu'jizan annabi zai sifanta ba a ɗaya daga wani yanki daga ciki ne ka gane sai ta ce maka ayatin mu'jizojinsa wato wani ɗaya daga cikin mu'jizojinsa an faɗi duka ne amma ana nufin wani yanki lahu na manzan Allah zaharat wanda wannan mu'jizar ta bayyana zuhura narin kira irin bayyanar wutar baki lailan da daddare ala alami akan katin dutse babu wani wanda bai san shi ba bai gan shi ba sai makawo makawan ma ya ji shi wannan mu'jizar ta manzan Allah ba wanda za a sifanta bayyane ki ba wanda bai san shi ba al'adar larabawa ne idan mutum na da hali sai idan dare ya yi sai hura wuta akan wani katon dutse wurin gidansa wanda wannan wutan zai zama alama da su rinka shirya da shi su san cewa ga gidan baki ga masauki inda za su sauke kayansu su ci su sha an gane? to wuri ne bayyanan ne da ka zo saboda hasken wuta za ga komai to wannan wannan mujizar ta bayyana irin bayyanar wannan barbar ma fiye da wannan bayyanar an gani saboda wuta ne a katon duk idan Allah ba zai kasa hango shi hmm tadurru kaga lulu yazdadu husnan yana ƙara kyau wawa muntajimin sa'in da yake a tsari shi an gani a halin kasancewansa abin tsarawa wale zai kusu kadaran amma kasancewa ba zai tawaya wurin daraja ba gaira muntazimi a halin kasancewansa ba a tsara ba ka gani don haka bari in ƙara ƙara in ambata maka alƙur'ani domin ambatan ya ƙara ma alƙur'anin kyau da daraja duk da ko ban ambata ba darajan alƙur'ani bai isa ya tauye ba ba zai tauye ba ka gane ma'anar bakar loyalty Allah sa ka gani fama ta ɗawalu amalin madiyi ila mafi sai ka ce amalin madiyi burace-buracen mawaƙi ne waƙa fama ta ɗawalu bai isa ya nema ya isa ila mafi ya kan hakikanin duk abin da ke cikin manzan Allah ba wane shi min karamil akhlaqi ne daga ɗabi'o'i manya-manya azimin azimin kulquhu ko ba gane ba azimin azimin kulɓu ka taɓa ganin mutumin da ɗabi'unsa manya-manya ne shi ba babba ba yana shi yake maka to azimin azimin kulɓu ko ba gane ba ma'ana azimin kulɓu azimin mai girman ɗabi'a mai girma ne ko kuma duk wanda ɗabi'unsa suke mai girma to shi ma ɗan mai girma ne ko kuma wanda Allah ya ce mishi ɗabi'arsa mai girma ne ai mai girma ne na daga manya-manyan ɗabi'u ɗabi'a ba hadiya ba kasabiya ba ka za akwai ɗabi'an da ka yawa koya makan ka ita kamar kai marwaci ne ka dage haka koyi kyauta an gani kamar kai matsaraci ne ka dage haka koyi gaskiya amma akwai kuma ɗabi'a da za ka kai haka Allah ya halice ka kai haka Allah ya halice ka kawai ka tashi da shi ne to ya gaya min annaban da ya koyi gaskiya atena wuri hukuma sabiya babu wani annabin da annabta ta zo masa duk annabawa wa yukallimun nasu fil madi wa kahala qala inni ya abdullahi yana cikin goye fa ko ba gane ba ina ga manzon Allah wanda shi tarbiya ce ta Allah a wurin Allah ya tarbiyantu a wurin Allah ya hakikanta wa shiyami da kuma ɗabi'o'i al-akhlaq wa shiyam duk ɗabi'o'i ya ke nufi ayatu hakkin min ar-rahman muhdathatin qadimatun sifatul mawsuf bil kadami bil kidami ayatu hakkin wallahi al-qur'ani ayoyi ne na gaskiya min ar-rahman da suka zo daga Allah muhdathatun waɗanda saukar da su ya zama fararrai wato masu fararren sauka masu ne fararren sauka a rike wannan wurin ƙadimatun masu rashin farkon ma'ana sifatul mausufi sufa ne na wannan abin sufantawa bilkidani da rashin farko gani ba sifan Allah bane maganar Allah ba sifar Allah bane kalamun layi sifatun layi ka gane gurin ka ce aya ta hakin ayoyi ne na gaskiya minar rahmanin daga Allah mu da sitin a fararrun sauka ai an fara saukar da su ne da lokacin mazala shi kai shekara arba'in kaga farko da saukar da suna da farko amma qadimatul ma'ani masu rashin farkon ma'ana tun azal suna nan sai maganar Allah tun da zuwurin Allah akwai maganar Allah sifatul mausufi sifa ne na ubangiji abin sifanta ya bilki don da rashin farko haka su majalis zama ba farko ko ka ce zan canza fassara ayatu haqqin ayoyi ne na gaskiya na Allah muhdathatin abar saukarwa min rahman daga Allah muhdathatun ay munazzilatun tanzilul kitabi min Allah azizil hakim ma'ana muhdathatun min ar-rahman aban saukarwa ne daga Allah an gani sai ka ce sifatul mawsufi na tun zamana ba na ce muku sifatul mawsufi sifan nan duk sifan da ta zama duk sifan da ta sama na abin sifantawa bilkidami da rashin farko karimatu ita ma ai mara farko ce ka gane sifatul mausufi duk sifar da ta zama sifa ce na wanda ake sifantawa bilkidami da rashin farko karimatu ita ma wannan sifar ai ba ta da farko kuma qur'ani ai sifar Allah ne ka gane sifar fasaran biyu wannan ne ta ayatu haqqin ayoyi ne na Allah mudasatin abas saukarwa min rahman daga Allah sifatul mausufi ai duk sifar wanda ake sifantawa shi bil karami da ba shi da farko ita ma sifar na za ta zama kadimatun ai ba ta da farko lam taqtarin bi zaman wa ya tukhbiruna ba ta taba haduwa da wani zamani ba face tana mai ba mu labari a kanta anil ma'adi game da makoma an gani wa wallazi yubdi'ul khalqa thumma yu'idu shine ke komar da halitta ba ta gaya mana komai game da aljanna da kuma wuta innal fujjara lafi jahim innal abrar lafi na'im wa an adi sanan tana ba mu labari game da adawa adawa kabila ce da ake ambatan su da sunan ubansu adi dan ausu adi dan ausu kenan an gane dan iran wa an irani kuma tana ba mu labari game da iran wata birni ne da shaddadi bin adin ya gina ta an gani ya gina ta ne da zinari da azurfa labari ya ji akwai aljanna malam sai ji shi ma guri ya aljanna yana ji da karfin mulki sai gina ta ya yi koramai ya yi bishiyoyi ya yi anharu wa anharun min labanin lamu ta gayyar bamu wa ba fa shi ban izina shi ma ya kwaikwaya kina ga haka aljanna ne ya kwaikwaya ya yi sa kyawawan mata ran da ya gama ya ɗauko mutanen garinsa yake ku zo mu shige aljanna masu imani da ni sai da kansu tsakanin shi da ita dare ɗaya ne da kwana ɗaya da dare ɗaya sai Allah ya halaka sai halaka garin wala ataka hal ataka hadisi wal fajr wala yalin ashir wa shafa wal watr ko wallahi idan هل في ذلك قسم الذي هجر ألم ترى كيف فعل ربك بآد إرما ذات الإماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتجري يجب إرنتا ko kuma kace adawa ne ba a irin su ba an gane kyau to su wayannan ada mm iram eh birnin ba da mata ladaina wannan mu'jiza ta alqur'ani ta dawama a hannun ta faqad kullu mu'jizatin da haka ne ta fifice ta ta zarcewa saboda haka ne saboda dawamar alqur'ani ne ta zarcewa kowace mu'jiza min annabiyyin daga cikin mu'jizojin annabawa iz ja'at domin kuwa sauran mu'jizojin annabawa sun zo amma walam tadini ba su dawama ba karewansu karewan annabawansu mun ku alqur'ani har bayan wafatin annaban buga ta nan fata damar da daina hatta ba da wafatin nabiyina mu haka matu aya ban kyau da tawa ne kitabun hukimat ayatuhu summa fussilat min ladin hakimin kabir huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatin muhkamatun muhkamatun kyautatattu ne ayoyi ne kyautatattu fama tubiki na ba sa bar min shubahin wani likiti an gane? lizi shi kakin ga ma'abocin rikici rikici da rikicewa wa mata bigina ba kuma wani alkur'ani ba ta neman min hakan wani mai hukunci in ka ce ha ka mi hakamun kana nufin hakimu hikani kana nufin jam'in hikmatu ka gani hakani hakimun ba ma tabgina ba ta neman min hakan wani mai hukunci alkurani ita kadai hakima ce ba ta bukatar wani zai a babu wani ai duk komai za ka sha mamaki ya ce wai ana neman wanda iya rabon gado alkurani ya gama rabon gado ka ne wanda zai rabon gado eh ai ruwa ya zama hukunci ba ka neman wani zai hukunci a kanta kuma lam ya kun biya anzal Allah wani ya kun an gani to na wuri da kattu ba a taɓa neman a yaki alƙur'ani ba illa face adal a adi mafi tsiyayyen maƙiya ada an gani ma wuyi barkatu ba a taba neman a yaƙi alƙur'ani ba illa zace adal a adi mafi ƙiyayen maƙiya ada min harabin ya dawo daga wannan yakin mulkiyar salami yana mai miƙa mata sulhu da sallamawa ilaiha zuwa ga alƙur'ani an gani wato ma wuri ba a taɓa neman a yaji alƙur'ani ba illa faci adala adi mafi keyan makiya a ada ya dawo min harabin daga neman yakin alƙur'ani mulkiyar salami yana mai miƙa sulhu da wuyan sallamawa ilaiha zuwa ga alƙur'ani yana cewa na tuba a yafi mu ba zai yi ba raddad balagatuha da awa mu'aridiha sai ka ce da awa mu'aridiha da awan mai bujiro ma alkur'ani da wani irinta an gane mu'aridi shine ne zo da wani abu an ce ga abu mai girma shi ma ya rika zuwa da wani wanda zai daidai da shi ka gane mai kokarin ya zo da wani abu irin alkur'ani an gane shi ne da'awa mu'arida da'awan mai ƙoƙarin ya zo da ya bujiro da wani abu irin alƙur'ani raddat suka ce balagatuha afwan balagatuha balagan alƙur'ani raddat ta juyar da da'awa mu'aridaha da'awan mai bujiro ma alƙur'ani da wani abu mai ƙoƙarin ya bujiro ma alƙur'ani da wani abu irinsa ka gane balagatuha balagan alƙur'ani rabbar ta ji yadda da'awa mu'aridaha da'awan mai kokarin ya bijiro mu alqur'ani da wani abu irin ta ya gani da musulmi da kazzabi ji an duk larabawa duk larabawa babu wanda ya iya kokarin ya kwaikwaya alqur'ani yayi mu'arada da alqur'ani duk da kasancewansu ma'abociya fasaha da sanin larabci kuma alqur'anin ma larabci ne Allah yana cewa kulle in ijtimatul insu wal jinni ku ala an yatu bi misli hadha alquran la yatuna bi misli wa law kana ba'dhum li ba'din zahira ka gaya musu da duk mutane da aljanni za su haɗu su zo da irin alqur'ani ba su iya da irin shi ba ko da sashi na taimakon sashi sun kasa zuwa da irin alqur'ani sai Allah ya ce musu ba tu bi ashri suwarin muftariyatin da Allah ku zo da surori ko kwara goma ne kirkirar suka kasa sai Allah ya ce musu wa in kuntum fi raibi ya rasulullah ka ga musu in kuna cikin kokonto mimma nazzalna ala abdina daga abin da muka so karama bawa mu Muhammadu rasulullah kuna ganin kaman shi ya kirkira to fatu bi misli fa ko magana ala abdina fatu bi suratin min mislihi to ku zo da wani sura ko da mai aya uku ne irin inna yana kan kausar irin alkur'ani tunda kun ce yayi annabi ke girgira yanda yake balarabe kuma larabawa ne wa rushuwa da akun ku kira shi shugabannin min duni la in kuntum sadiqin Allah ya ce fa illan taf'alu idan kun kasa walan taf'alu dama ba za ku iya ba to fatabun nara Allah ya musu ta haddida aya sura mai aya uku ina da yana ilkosa ba wanda iya tanka sai wani fitinan ne kwara ya na ce mishi musulmi madal kazzabi ya ta hanci alfatar mazala ina dina ga alkusar ba sallala duka wani na shana kawai al'abtar shi ce nima an saukar mun shi na shi ina a dina kala jawahir fa sallala duka wa jahir ha ka ji ba wauta shi bura ya ce a cikin tafiye ce wannan irin wauta ne ana magana ina ɗaya ga lakausa ana magana in lahira kana magana jawahir duniya ina hankali a ciki ya Allah da adabi shi ya kawo kisa ce mutanen Amerika sun taɓa hayan wani balarabi akan ya kwaikwayi fata da likitabi ya ce da ya fara magana sai da ya bayyana ce rauninsa kawai da ya zo sai aka ce sai ce bismi rabbil akwan wai fata da kitabi kenan ar-rahmanir rahim bika nasta'inu wa alai bika nasta'inu wa alaikal bik anta na'budu wa bika nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ce da Allah ka ji wuta me yaɗin alhamdulillah ya rabbil alamin da bismi rabbil akwan an ce alamin ka ce akwanu dan Allah ina ban hadawa shi ce ba wa fasaha bane kauni ba kalma bace na fasaha alamu ita ce fasaha alami ne kuma shine jam'i na fasaha ce fata fata da shi ce da Allah ina hankali wai nan bala'i rage nan saboda ya nemi kwaikwayo albarin Allah ya yadda shi lokaci daya an ce iyaka na burka ce an ta na abu dan Allah ai duk malaman luga sun san ma'anan sun san me ake me aka saka a gurin nan iktisari ne in ji malaman balaga ko abin da na gaya ka takaita abu kace kai kadai kamar in ce inna mashaja'u aliyu kawai dai ne karfi iyaka na abu da kai kadai an gane ta irin wannan sai je sakon magana wanda to wannan kenan ta haka a ya ce an sakar manzala wa zariya ta zarwa ya ce ashe ma an sakar mishi ya ce wa ɗayi na ta kuma ne ko me ce to gashi nan dai Allah ya kyauta to balagata balagan alqur'ani aradda ta ji yadda da'awa mu'aridha da'awan mai kokarin ya bidiro ma alqur'ani da wani irinta radda al-gayuri irin juyar wan irin juyarwan mai kishi ya galjani da hannun mai laifi an horami ga barin mata ma'abociyar alfarma matar aure da Allah ya za mai kishi ya bar wani taba matarsa mai daraja a wurinsa ko wannan ma ne taba ya zama mai laifi ne eh to yadda yadda ka san idan mai kishi ya ga mutum zai taba matarsa mai daraja yana diya hannun haka balagin alkurani ya diya hannun mai kokarin ya kawo irinta ka gane ma'anar ta wannan an yi tashbihi ne an kamanta ne an gane ta an kamanta balagan alkur'ani da mai kishi yadda alkur'ani ta juyar da ta juyar da ta juyar da masu kokarin su kawo irinta haka yadda mai kishi ke juyar ke bige hannu aka kimanta aka kamanta musulun matsala kazzab da makari da kafarai da aljani masu laifi an gane aka kamanta bakinsa da hannu aka kamanta alkur'ani da alharum alhuram mata mai daraja kuma matar aure huram jami'in harima ne harimacin ita ce matar aure an gani wadda ta haramta ga kowa sai mutum ɗaya to alhuram kuma jam'i ne mata yi na aure la ma'anin alquran ta da ma'anoni kamar wajin bahari kamar kumfan teku fi maridin gurin yawa wa fawqa jahari fiye da ma lu'lu'un sa fil husni cikin kyau wal qiyami da daraja sai ka ce ajaiba abubuwan mamakin ta fa ma tu'addu ba sa kirbuwa wala tusa ba ta kidanyuwa wala tu samu ba a sifanta alkur'ani bisa'ani da gajiya da da osawa alal iksar saboda yawan ta karanta shi haka ga mutum ya ce ya gaji da alkur'ani saboda ina yawan ko yawan ta karanta shi sai dai yana ƙara shauki da soyayya sai ka ce qarat alkur'ani ta faranta aina sai ka ce ainu qariha haka idan mai karanta alkur'ani qarat ta yi sanyi ta ji daɗi wato ta samu natsuwa biha da alquran fa qultu law imam busi yace sai na ce ma duk wani mai karanta alquran la kar zafirta wallahi hajiga ka rabaita bi hablillahi da igiyar Allah fa tasmi da haka kariki wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu in tatlu haqi fatan min harin hada laza in tatlu idan ka kasance kana karanta alqur'ani kifatan saboda tsoro min harrin harin laza daga zafin wutan laza to ka sani adfatan harra laza ka kashe zafin wutan laza min wirda daga shan ruwan da ashabini mai sanyi ka anna al'audu ka ce alqur'ani tafki ne wanda alwujuhu fusaku tabe da take yin fari bihayi da wannan tekun min al'usati sai ka ce alwujuhu min al'usati fuskokin masu sabu tabbiyar da take yin fari bihi da alkur'ani da wannan tafkin wakar jawo alhalin sun zo ma wannan tekun kalumami kamar gawayi a gani alfaham mu je ka kun gani wakar sirad alkur'ani da ya ce ne kamar siradi wakar mizani alkur'ani mai adalci ne kamar ma'auni ma'adilatan wurin adalci falkist min gairi ha adalci daga wani abu alƙur'ani ba finnas a cikin mutane lam yaqumi ba zai taba tabbata ba ba manzan manzo Allah bane faɗa ko manzo Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa wata rana wani abu ya faru manzo Allah sallallahu alaihi ya hawo bari yana hudu ba a ciki cewa amma ba'du ma bala rijalun yashtarituna shurutan laysa fi kitabillah ma kana min shartin laysa fi kitabillah fa huwa babil wa in kana mi'ata shartin قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن آتك Bukhari ya roci wannan hadisi. Manzo Allah ya ce duk wani sharti da ya kasance ya laisa fi kitabillah ba a cikin alkurani yake ba. Fawwa batilin wannan sharti ne ba ta ce. Wa in kana mi'ata shartin ko da kasance sharti ɗari ne. An gane? Duk shartin da ba shi a cikin littafi ba ta ce ne. An gane? Ko da kasance sharti ɗari. Kada'ullahi a haƙƙu shartin hukuncin Allah shi ne tabbatacce ba sharɗin la ausa sharɗin Allah kuma shi ne mafi karfi wa yanna malwala kuma lallai jiɗinci ya tabbata liman a taka ga wanda ya yanta in gane to wannan kenan duk wani adalci da ba a cikin alkur'ani ba ba zai taɓa dabbata ba saboda zalunci in dai ba na alkur'ani ba duk adalcin da ba na alkur'ani ba to zalunci domin ko man ya adil izalam ya adil Allah wa rasula wa zai adalci in Allah da manzo Allah ba su ba kar ka an ce kafare suna jin tausayi yanzu a ce mace fi sabilillahi wurin gado a bata rabi shi kuma namiji ya zabce kaso biyu rashin basira ne wannan saboda mata su ne masu gida a yanzu in tambaye ka yau dan Allah idan har mata suke haɗu da suke da gado da Allah da annabi ba duk sai su tattara gidajen ba mazan su yi siyaya ko nauyin yana kan waye yau duk dukiyan da na waye na maman shi zaka ce duk dukiyan da na waye to in je za a ba za a ta ba mata kaso biyun kaso biyun kaso biyun in za a tuba mata kaso biyun kaso biyun wanne zai rage da Allah maza to an ba su kaso biyu an ba ɗansa an ba su rabi an ba ai haka ma matan suke biyu ke saboda an ba su rabi an ba ɗansa ɗaya ai duka dai nasu ne ko ba gane ba kuma kai a yanzu a yanzu gidanku shine gidan iyayenka ita ko mace ita ko mace gidan mijinta gidanta ne gidan ƴaƴanta gidanta ne ko ba gane ba to wannan kenan shi yasa kar kuma ga an ce in mutum ya kashe a kai shi a jana ai rai da tsada a wala kun birki saka hayatu rayuwar ma yana cikin lissafi ne in mutum sun ya kashe za ka kashe ba zai kashe ba amma ya sun ya kashe ba za ka kashe shi ba hab hab ya bige wancan ya soke wancan shi kenan to la tajaban kada ka yi mamaki li hasudin game yin hasada ra da ya mare ka yin kira yana musu alkur'ani kar da mamaki dan ka je mai hasira yana musu alkur'ani ka jahulan dan jahilci wawa ainul haziki bayan ka san shi hakikanin haziki ne mai hazaka alfahimi ne fahimta kar ka hajji daga gwamnati mai fahimta haziki ya san technology kala kala amma ya musu alkur'ani kakkai mamaki ka san dalili hudan da muttaqi ne zalika alkitabu la raiba fi amma min inda almuttaqi ko da Abu Jahil yayi kokonto alqur'ani zai sauke ma alqur'ani sunan alqur'ani la raiba fi yanzu ko da Abu Lahab yayi kokonto ya sauke ma alqur'ani ka san dalili to ai shi ya muttaqi ne bane haziri ne shi su fajiri ne ka gane ke kuma dalili na biyu ma aikar tunturul ainu dau ashamsi ido ai takan yi musun hasken rana min rama da saboda ciwo su ma ba su da lafiya yayi ko ba gane ba wayan kirin fam baki kan musa da amal mai dan dan ruwa min sakan yi saboda rashin lafiya ai ba ne lafiya to ne dan dan idan Allah sai ido ya ce a yi rana ba a ciki sai da rajin rana sai zama kuma ranar ba a ciki sai ba ki ya shi ɗanɗana ruwa mai zaƙi sai ta ba daɗi ba daɗi ba daɗi sai zama ba daɗi a ba mai lafiya ga gani ko Allah an gani to yalla ke da haka la ta ajabar liya su bin ra'ayin kirha ta jahirin wawa ainihin hazibin fashi ka gani alhamdulillah